الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a talatin ga watan jumadal ula shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
wacce wajen da ya fi lagoro mai bara mata kurma ya yi watanni sai aka yi kuma sabon cewa ya rasu kuma yana da dukiya a nan wadda cikin abin da shi da watanni nan kafin araba gado za a hudu kuma shi kenan sai da araba gado
na waɗancan ciyarwa da bai masa ba cewa da bai
wai misali mace ce ce mijinta ya yi bulaguro aka samu wata da watanni bai aiko mata ba abin da ya zama wajibi a kansa na cinta da shanta sai aka turo saƙon allah ya masa rasuwa tare da cewa yana da dukiya wai waɗannan watanni da suka wuce bai ciyar da ita bai shayar da ita warewa za a yi sannan kuma abin da ya rage a raba gado ba maganar a ware an gane ko sai dai in ya riga ya sanar da ita na cewa abin da ya ke na gida na abinci da sauransu in ba na nan in lokaci ya yi koramce ku yi in na zo na biya in kamar ya yi wannan sanarwa to wannan dole ne za a hudda ke na matsayin bashi ne ake bin shi amma in dai ba wannan sanarwa bai to wannan sakaki ne ya yi akan abin da ya zama wajibi a kai shi an gane ko ba wani bashi ba ne ba wanda yake na musamman saboda watannin da ya yi kamata ya yi in ya san watannin da zai yi ya bar abincin da zai wadace su ko kuma kafin lokacin ya yi kenan ya kamata ya aiko musu amma in kyalewa ne ya haka ya yi sakaki to wannan ba bashi ba ne ba ake bin shi wanda za a ce dole sai an hulda amma inda ya ce in abincinku ya kare ku amsa idan na zo zan biya to wannan kenan ya zama bashi ne ake bin shi kenan nan abin da muke so mu gane wani haƙƙi ne wanda ya zama wajibi ya tozartar da shi in ta yafe masa to wannan falillahi alhamdu in kuma ba ta yafe ba akan wannan haƙƙi to kuma sai an je na'am akan sallah kaman sardiya za ga mutane kaman dan bulaguro ya kuma zama gida sallah sai ya sanna in ya sabi ya fito daga shi sai ya jira liman ya salance sannan a salance tare da shi sanda dan bulaguro ke yana zaune yana kira su ko nasu na mazauna gida wani yake tambaya ta wannan akwai shi ne sai na ce mai to gaskiya na ji a cikin masala amma insha Allah ba zan bayyana shi
akwai waɗanda suke ganin halaccin haka amma magana mafi rinjaye matafiyi idan ya bi limami mazauni dole ne ya cika sallah dole ne ya cika sallah dalilin da malamai suka kafa hujja da shi akan haka shine faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala taktalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ai koyi da shi kada ku saba masa to don haka a nan in ka zauna kai jiran sai limami ya ci ko abin da ya rage masa ya sannan ya salamce ka salamce ai ka saba ma liman tare da cewa ga ya magabatan kwarai irin su abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas idan suna kan halin bulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa yin kasar don haka dai duk lokacin da matafiyi ya bi limami mazauni to cika sallah ya zama wajibi a kan shi ba maganar kenan in an yi biyu ya zauna ya jira limami in ya ci ko ya salamce sannan ya salamce wannan kwata-kwata kauli ne wanda yake murju darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen kitabul mukatab littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen bawan da aka tura masa fansa kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi littafi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه أن يزيد بن رومان عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوكدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائه وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim shine yake cewa kitabul hibati wa fadliha wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kyauta da fabularta wata hariri alaiha wato da kwadaitarwa da zaburaswa akan yi ma juna kyauta lafazin alhiba asali an ciro shi ne daga wato hububun rih idan aka ce hububun re shine ai mururuha ma'ana wucewarta shine ake cewa habbatin rihu ma'ana iska ta motsa ma'ana ta wuce shine a larabce suke cewa wahabtu lahu shay'an hibatan wa wahaban hibatu lahu wahabtu lahu shay'an wahaban wa hibatan a shar'ance idan aka ce alhiba kamar yadda malamai suke faɗa shine tamlikul mali min ja'izit tasarrufi fil hayati bila iwa tamlikul mali min ja'izit tasarrufi fil hayati bila iwa wato mallakar da dukiya ga wani daga wanda ya halatta ya yi tasarrufi da dukiya kuma a lokacin da yana raye ba tare da wata masanya ba ba tare da wata masanya ba akwai bambanci tsakanin alhiba da al'adiyya sannan da alwasiya idan aka ce ita alhiba lokacin da mutum yana raye yana cikin ƙoshin lafiya ya ɗau wani abu na dukiya ya yi kyauta da shi ga wani kuma ba don nihin wato a sa kauta masa ba don a ba shi wani abu ka mallaka ma wani kenan wani abu wanda yake mallakar ka a lokacin da kake raye kuma ba da nihin wata musanya ba don ya baka wani abu don haka suke cewa tamlikul mali min ja'izit tasarruf kenan ya zamanto shi wanda zai yi kyautar ya zamanto mutum ne wanda ya halatta ya yi tasarrufi da dukiya kenan don haka malamai suka yi sharaɗi game da shi alwahib mai kyauta sharaɗi na farko wato ya zamanto ɗa ne ba bawa ba ne saboda shi bawa da shi da duk abin da ya mallaka na mai gidan shi sharaɗi na biyu ya zamanto mai hankali ya zamanto mai hankali kenan kar ya zamanto dolo ne wanda an sha makance shi an hana shi tasarrufi da dukiya domin shi wawa ba a barin shi tasarrufi da dukiya akan taka masa burki shine alhajir kenan ya zamanto mai hankali sharadi na uku kuma ya zamanto baligi saboda yaro karami shi ma baya tasarrufi da dukiya duk abin da zai yi dole sai da zartarwa ta waliye shi to shine suka ce min ja'izat tasarrufi daga wanda kenan ya halatta yayi tasarrufi da dukiya sai ka ce kasance da mai hankali kuma baligi sannan fil hayati lokacin da mutum yake raye shi ma wannan kaidi ne domin ita wasiya abu ce wadda take kasancewa kyauta ce wadda take kasancewa amma ita sai bayan mutuwa ita kuma al'adiyya malamai sun keɓance ta cewa kyauta a cikin rashin lafiya rashin lafiya wadda wato ake kyautata zaton ba a tashi ba kenan rashin lafiya ta mutuwa idan mutum ya yi kyauta da wata dukiya shine ake kira da abdiya tare da cewa wasu malamai suna haɗawa tsakanin alhiba da adiya cewa duka kowanne yakan iya tsayawa matsayin kowanne daga ciki to shine anan kenan malam yayi babi yayi littafi na musamman shine kitabul hiba wato littafin da ke bayani game da hukunce hukuncen kyauta sai ya ce wa fadliha wato da fadlarta irin fadla wadda ake samu game da yin kyauta shine zamu gani insha Allah a cikin littafin sai ya ce wata haridi alaiha wato da kwadaitarwa akan yin kyauta idan aka ce at-tahrid shine at-tashji ba da kuzari da karfin gwiwa da kwadaitar da mutum akan yin abu shine yace wat-tahridi alaiha wato da kwadaitarwa akan yin kyauta kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin da can cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal kitab shine ce wata haridi alaiha wato da kwadaitarwa akan akanta shine nan malam ya zo mana da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ke cewa ya nisa al muslimat manzon Allah ya ce ya ku mata musulmai wannan kenan min babi idafati shay'i ila sifatihi jingina abu zuwa sifarsa ya nisa al-muslimat kenan ya ku mata musulmai Zan Allah ya ce la ta haƙi ranna jaratun lijaratiha wato kada makwauciya ta ga ƙanƙantar abinda za ta yi kyauta da shi ga makwauciyarta an gane ko a nan in ka mai da hani game da ita wadda za ta yi kyautar cewa la ta haƙiran na jaratun lijaratiha kada makwauciya wato ta ga ƙanƙantar abinda za ta ɗauka ta yi kyauta da shi ga makwauciyarta ko kuma la ta haƙiran na jaratun lijaratiha kada makwauciya ta ga ƙanƙantar abinda makwauciyarta ta ɗauka ta yi mata shi na kyauta tare da cewa duka ya ɗauki ɓangaren guda biyu da ita mai kyautar da ita wadda aka ma kyautar to kar kowa ya ga kankantar abin ya rena shi ne ce la ta haƙiran na jaratu li jaratiha za Allah ya ce kar makwauciya ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta da shi ga makwauciyarta hakanan kenan kar makwauciya ta ga kankantar abin da makwauciyarta ta ɗauka ta yi mata shi na kyauta sai ya ce walau firsina sha kaza Allah ya ce ko da kohatan akuya ne ko da kohatan akuya ne idan makwauciya ta ɗauka ta yi kyauta da shi ga makwauciyarta to ita wadda aka mata kyauta kada ta rena ta karba ita ma wadda za ta yi kyautar ko da abin da ta mallaka bai wuce ba kohatan akuya to kar ta ga cewa abu ne ɗan kaɗan ta ƙi yin kyauta da shi ga makwauciya ta ɗauka ta yi shi ne ya ce walau firsina shati maza Allah ya ce ko da ko watan akuya ne lafazin wato firsan wato asalin shi kamar taku ne wanda yake na rakumi sai ake amfani da shi wato ga kohato na tunkiya ko akuya shine ake kira da firsan shine ya ce walau firsina firsina shine yace walau firsina shatin maza Allah yace ko da ko wata akuya ne ma'ana karta ga kankanta wannan anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana misali da kofatan akuya dan kai matuka a wajen yin kyauta da abu komun kankantar shi an gane ko ba dan kasancewar wato shi ana nihi cewa kofatan za ta dauka ta bada wannan domin al'a al'adance ba a saba cewa shi ko hoto ana kyauta da shi ma'ana abu ne wanda yake bai taka karaya karya ba saboda ba a ma cika amfani da shi ba to amma a nan kai matuka ne kai gaya ne cewa abu komun kankantar shi to shi wanda zai yi kyauta kar ya ga cewa abu ne dan kaɗan shi wanda aka ba kyautar to kada ya rena ya ga cewa ya wuce matsayin a dau abu kaza a bashi a matsayin kyauta don haka ita kyauta malamai suke cewa ko mun kankantar ta in dai tana bibiyar juna to za ta zamanto abu ne wanda yake mai yawa don haka dai a takaice wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama na kwadaitar da muminai akan cewa su yawaita yi ma juna kyauta kuma wannan bai keɓanta ba wato ga mata kamar yadda anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mata an gane ko bai keɓanta ba da su don haka a nan kasancewar saboda komai a cikin gida idan shi mai gida ya kawo galibi kenan su masu gidan yake mai kama kenan su kuma in sun sarrafa kenan su ne suka san gwargwadon abin da za a fitar da shi na iyalin gida da kuma abin da ya kamata a bibi makwabta da shi don haka ana maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su da kira ya ce ya nisa al-muslimat ya ce ya ku mata musulmai tare da cewa wasu sun ce a nan an shaye muga kenan wai abinda ake nihi kenan sai ka kaddara wato wato ya nisa alkinan ya nisa al ya nisa ala anfusil muslimat ya nisa ala anfusil muslimat kenan kamar ana yabon maza ne anan ma'ana ya ku matan rayuka waɗanda suke rayuka musulmai amma tare da cewa wannan abu ne wanda yake sananne a larabci kenan a jingina wato abu zuwa sifarsa kenan ya nisa al muslimat ma'ana ya koma ta musulmai maza Allah ya ce kada makwabciya ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta da shi ga makwabciyarta lafazin ta haƙiran na an ciro shi ne daga alhaƙir idan aka ce ashe'ul haƙir abu wanda yake ɗan kaɗan kenan wanda bai taka kara ya karya don haka a takaice wannan hadisi yana kwadaitarwa akan yin kyauta ko da abu ne wanda yake dan kaɗan kuma fa'idar ita kyauta wato shine ƙara danƙon so da kauna tsakankanin mumine ita kyauta takan haifar da so da kauna tsakanin shi wanda yi kyautar da shi wanda aka ma kyautar kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ke cewa tahadu tahabu manzon Allah yace kuma junan ku kyauta wato sai ku kaunaci juna domin ita kyauta tana sanya kaunar juna tsakankanin mu'mini kamar yadda yake cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innahu yunbitul mawadda wa yuzhibu baga'i ita kyauta tana tsirar da so da ƙauna a cikin zukata sannan kuma tana tafiyar da duk wani keta da kyashi domin duk wanda yake ɗaukan abu ya baka a matsayin kyauta to za a wayi gari wannan ya zamanto masoyinka ba za ka ringa kulle shi a cikin zuciya ko ka ringa ketar wani abu da Allah ya jaddada mushi na ni'ima tana tafiyar da duk wasu abubuwa waɗanda suke na gunewa daga cikin zukatan bayi shi ne dai a nan a takaice manzan Allah ya ce kada makwauciya ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta da shi ga makwauciyarta sai ya ce walau firsi na shati manzan Allah ya ce ko da ko fatan akuya ne kenan ko mun kankantar abu sannan hadisi na gaba wato hadisin urwa ibn zubair daga aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda wata rana take faɗa ga urwa ta ce masa ibna ukti ta ce ya kai ɗan uwata domin shi urwa ɗan asma ne ita kuma asma'u yar aisha ce allah ƙara musu yadda ta girmi aisha da kusan shekaru goma ita asma'u matar azubair ibn al'awwam shi kuma urwa ɗan azubair ne shine Aisha anan ta ce masa ibnu ukti ya kai dan yar uwata kenan munada ne mahzufu adatin nida ay yabna ukti ya kai dan yar uwata in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilal thumma al-hilal in anan bi ma'ana qad shine tace in kunna tabbas wato mun kasance lananzuru ila al-hilal wato mukan kalli jinjirin wata thummal hilal sannan mu ga wani jinjirin wata na biyu thummal hilal sannan mu ga kuma jinjirin wata na uku salasata ahillatin fi shahrayn wato jinjirin wata uku a cikin kenan wata biyu a cikin kwana 60 kamar yanzu misali yau muna 30 ga watan jumadal ula da cewa yau kaga jinjirin wata sannan kuma jumadal awan kinan na jumadal akhira sannan kuma na watan rajab ya kama ka gani sannan kuma na sha'aban ya kama ka gani a tsakanin kwana nawa muka samu mun samu kwana 60 amma kuma ka ga jinjirin wata guda uku shine tace in kunna lananzuru ila alhilali tace tabbas mun kasance mukan ga jinjirin wata thumma hilal sannan mu ga wanda ke biya masa thumma hilal sannan mu ga na uku salasata ahilla jinjiran wata uku fi shaharaini a cikin wata biyu kenan a cikin kwana 60 tace mun kasance haka wa ma uke da fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama naru tace a cikin gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba daya gidajen matan shi ta ce ba a hura wuta ba domin girkin abinci babu gidan da aka hura aka hura wuta domin girka abinci a takaice kwa gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidajen da ya bar duniya a kansu kenan matan shi mata tara to wannan mata tara gida tara na matan shi gaba daya aisha ta ce wato za mu kwashe kusan wata biyu kenan a takaice wato babu gidan da aka hura wuta aka dora abinci faƙultu sai na ce ya kala wato ya ke innanita ma kana yi shukum wato mi kira yadda ku ma'ana menene kuke ci a matsayin abinci saboda shi dan adam ai baya rayuwa sai da abinci kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da mu akan haka Allah bai halatta mana wani gangan jiki wanda wanda babu maganar ci ko sha an gane ko kamar yadda ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin da haka ɗabi'ar ɗan adam rayuwarsa na ɗurewa da izinin Allah ta hanyar ci da sha don haka ya tambaye ta ya ce ma kana mi ishiku mi kira yadda ku ma'ana mi kuke ci kuke sha kamar yadda a wata riwaya ya ce ma kana fa'amuku to menene abincinku aisha sai take cewa al'aswadan wato baƙaƙen nan guda biyu attamru wal ma wato dabino da bakin ruwa ruwa shi dai a takaice ba shi da wani launi da za a ce launi kaza an gane ko duk da cewa a hausa in aka ce bakin ruwa kenan wanda ba shi da haɗin komai amma abinda a nan alat taglib ne domin galibi shi dabinan madina baki ne don haka sai aka haɗa ruwan kenan ake cewa wato al'aswada kamar yadda ruwa da madara suke cewa al'abiyadan an rinja yadda kenan shi ruwan akan madara domin madara fara ce sai a ce abiyaban kamar yadda shi dabino da ruwa sai a ce al'aswadan amma da yake galibin shi dabinon madina baki ne shi ne aisha a nan ta ce al'aswadan wato da bakaken nan guda biyu shi ne abincinmu a tamurwal ma ta ce dabino da bakin ruwa illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jiranu min al-ansar tace sai dai ka san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da wasu makwabta daga cikin mutanen Madina kanat lahum mana'i wato suna da raƙumma wanda aka musu kyauta domin yin amfani da nuna suna da wasu tabuwai idan aka ce mana'ih jam'i ne na maniha idan aka ce maniha shine mutumin da yake da garke na dabobi to sai ya ware dabobi waɗanda suke masu nono sai ya ba wanda ba shi akan cewa ya ringa tatsar nonon yana amfani da shi saboda shi abin ya masa yawa to irin wannan sai ka ba mutum dabba ya je ya ringa tatsar nonon yana amfani da shi shine ake kiranta da maniha sawa'an taguwa ce ko tinkiya ce ko akuya ce shine ake kira da maniha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwadaitarwa sosai akan haka misali wanda yake da daba dabba yayi kokari ya ba wanda bayya kenan ya ringa amfani da madarai shine anan wato take cewa illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jiranu min al-ansar sai dai ka san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da wasu makwabta daga cikin mutanen Madina kanat lahum mana'i wato suna da dabobi waɗanda suke masu nono wanda aka ba su domin su amfana da nono wa kanu yamnahuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min albanihim sun kasance suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta min albanihim wato game da wato madarar kenan in sun tatso sai su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in sun tatsa sun tatsa kenan abin har ya wuce bukatar su sai su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fayaskina manzon Allah sai ya shayar da mu wannan kenan shine kawai iya abinda Aisha ta sani kenan na abinda ake taimaka musu waɗannan makwabta suna taimaka musu da madara in sun tatsa amma wata biyu suke kwashewa abincinsu kawai shine a ci da bino a sha ruwa a takaice wannan hadisi yana nuna mana yadda wato mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci kamar yadda a nan gidan shugaban halitta ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ake kwashe tsawon wata biyu ba a dora tukunya ba a gidajen matan shi gaba daya wata biyu kwana 60 to wannan yana nuna mana cewa a matsayinmu na muminai idan ka samu kanka a cikin irin yanayi wanda yake na kunci na rayuwa to kar ka samu damuwa abin da ya kamata ka waiwaya baya kinan mazan jiya su zame maka abin koyi kamar yadda gaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi na rayuwa don haka shi mumini kuncin rayuwa baya sanyawa ya gudu ko ya ja baya game da abin da ya sa gaba na kira zuwa ga addinin Allah da abin da ya shafi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada bugo da ƙari wannan yana ƙara tabbatar mana cewa ita duniya bata zamanto ba sakamako ga wanda yake kyautatawa an gane ko inda a ce duniya sakamako ce ga wanda yake kyautatawa to da annabawan Allah da manzanninsa su ya kamata a ce sun fi kowa rayuwa ta jin daɗi a rayuwar duniya in dai kamar jin daɗi na rayuwar duniya ya shafi abin da ya shafi abinci da sauransu to da su ya kamata a ce a farko sun fi kowa jin daɗi na rayuwar duniya a ɓangaren abin da ya shafi ci da sha da sauransu to duk da cewa shi jin daɗi na rayuwar duniya abu ne wanda yake takaitacce a cikin zuciya yake samun hutun zuciya shine hutu na hakika an gane ko ba wani ci da sha ba da duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa ba su bane ba duk wani jin daɗi na rayuwa in mutum ya tattara shi matukar baya da nutsuwa da hutu na zuciya wannan banza ne don haka a takaice shine a nan kenan ya ishe mu darasi ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yanda suka rayu rayuwa irin wadda take ta kunci baya a gidan shi za a kwashe tsawon wata biyu ba a dora tukunya ba kawai iya abincin wato shine da bino da bakin ruwa shine a can wani malami yake cewa falau kanati duniya jaza'an li muhsinin إذا لم يكن فيها معاش للظالم فقد جاء فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت منها بدون البهائم yace falau kanati duniya jaza'an lil muhsin inda a ce duniya ta kasance sakamako ce ga mai kyautatawa yace idan lam yakun fiha ma'ashul lil zalim yace to da ba yanda za a yi wato azzalimi ya samu abinci ya rayu a duniya sai ya ce faƙad ja a fi hal'ambiya ukaramatan annabawan Allah sun kwana da yunwa wato don karamci da ubangiji subhanahu wata'ala yake nihin musu domin kunci na rayuwa in Allah ya dora ma bawa wannan ƙara samun matsayi ne a gun ubangiji amma sharaɗi ya zama to ya ɗau haƙuri sai ya ce wa ƙad shabi'at min habudunul baha'im ya ce dabobi sun kwana ciki a ciki annabin Allah ya kwana da yunwa kaga wannan yana nuna cewa ita duniya ba sakamako ba ce ba ga mai kyautatawa don haka can ubangiji ta'ala yake cewa walaula an ya kunan nasu ummatan wahidatan da ja'alina liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fibbatin wa ma'arija alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lama mata'ul hayatid dunya sai ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ubangiji ta'ala ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada mutane su zamanto al'umma daya daya akan kafirci kowa ya rikida ya koma kafiri ubangiji ta'ala ya ce la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun ubangiji ta'ala ya ce da duk waɗanda suka kafirce mu tun da gidajensu ubangiji ta'ala ya ce rihin ɗakin damun maida musu shi na zinari da azurfa hakanan wato matattakara wadda suke hawa beninsu ubangiji ta'ala ya ce damun sanya musu ta zinari da azurfa hakanan kyauraye da tagogi da gadaje da komai ubangiji ta'ala ya ce damun sanya musu na zinare da azurfa sai ya ce wa in kullu zalika lama mata'ul hayati duniya dukkan wannan dai bai zamanto ba kawai dan jin daɗi ne takaitacce na rayuwar duniya kana raye ya kare ya bar ka ko ka mutu ka bar shi sai ya ce lahira ya ce ita tafi alkhairi a gun ubangijinka da mutaki ga masu tsara dokokinsa don haka shine a nan kenan aisha allah ya kara mata yadda take nuna mana yanayi wanda yake na kuncin rayuwa yadda suka rayu wato a zamanin maza allah sallallahu alaihi wasallama kenan wata biyu akan ɗauki ba tare da an dora tukunya ba kuma wannan yana nuna mana halaccin mutum ya ba da labari game da wani yanayi da ya wuce da shi na kunci lokacin da allah ya yalwata masa domin ya tunatar da jama'a cewa su gode ma ubangijinsu akan ni'imar da ya jaddada musu domin wannan labari da Aisha take badawa bayan komai ya tafi yadda ake bukata an samu yalwa take bada labarin kenan da yanda yanayin su ya kasance kamar yadda wani sahabi yake cewa ba su fara koshi ba sai da aka bude khaibar da yaki suka fara koshi da abinci shi ko yakin khaibar ma a shekara ta bakwai aka yi kenan duka wannan shekaru da aka yi a cikin yunwa aka yi a cikin kunci aka yi don mutum ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai ci ba bai sha ba wannan duka abu ne ya zama al'ada a cikinsu mutum ya sha ruwa ya yi kwanci kamar yadda amma nan baya baya magabatan kwarai idan ka ji suna ba da yanayin rayuwarsu yadda suka rayu a cikin irin wannan yanayi al'amari ne wanda yake kwarai abin tausayawa to balantana waɗanda Allah ya zaɓa ga su sahabban manzon shi sallallahu alaihi wasallam yadda suka rayu rayuwa ta kunci kamar yadda Abu Huraira yake faɗa bangaren abin da ya shafi tufafi yake cewa yace ahlus sufa kusan mutum tamanin a cikin su da wuya ka samu wanda yake da zane da mayafi in ma ka samu mutum yana da babban zane ya ɗaura a tsatsan shi ya janyo harshen ya ɗaura a wuya ko kuma wani ka same shi kawai sai zanen ya dan daure tsatsan shi ya rufe al'aurar shi amma babu mayafin da zai yafa wanda zai kare shi zafin rana ko kuma tsananin sanyi abin da ya shafi tufafi ba daman takalmi ma ba magana shi bata taso ba ba kowa ba yake da shi a takaice wannan malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana wato yanda mazan jiya junansu yake ma juna kyauta kamar yadda a nan aisha take cewa sai dai cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana da makwauta daga cikin mutanen madina kanat lahum mana'i wato suna da dabbobin da aka ba su domin su tatsi nonon su yi amfani da shi kenan su kansu ba nasu bane an ba su ne da sunan cewa su ringa kula da su kenan suna tatsar nonon suna sha wa kanu yamnakuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min albali in sun tatsi nonon sai su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta lafazin yamnakuna kenan min minha ne in aka ce minha shine al'adiyya kyauta kenan suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar kenan madarar in sun taso fa yasqina Aisha tace sai ya shayar da mu باب القليل من الهبة قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن سليمان هو ابن يسار هو ابن مه... عن سليمان هو, هو, هو ابن مهران الأعمش عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى ذراع أو كراء لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراء لقبلت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dangane da karamar kyauta shin in an baka abu dan kaɗan kana iya amsa ko kuma mayarwa za ka yi ma'ana in an ɗauki abu wanda yake ɗan ƙanƙan ne an maka kyauta da shi shine ce babul qalili min hiba baban da ke bayani game da kaɗan kin kyauta kenan shine anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laudu itu ila zira'in mazan allah ya ce inda za a gayyace ni wato izuwa karfata an gane ko ta tunkiya ko ta akuya idan aka ce zira wato shine karfata kenan maza Allah ya ce inda za wai misali walima cewa abinci ne aka shirya kawai karfata ce ba wani yanka dabba ba ne aka yi gaba daya a karfata ce kadai aka dafa ko a gasa maza Allah ya ce in aka gayyace ni da za a gayyace ni ila zira'i maza Allah ya ce zuwa cin abinci wanda karfata ce kadai au kura'in ko kuma kai da kafa maza Allah ya ce la'ajabtu ya ce wallahi zan karba wannan gayyata a ce wani ya dafa abinci ko kuma walima ce kawai karfata ce kadai aka dafa ko kuma kai da kafa ne na dabba ya aka ce alkura kai da kafa kenan ya ce la'ajabtu maza Allah ya ce wallahi da na karba da na amsa kiran da na karba gayyatar wanda galibi su a wancan lokaci kai da kafa ba ma ya kula da shi kai da kafa daga an in an yanka dabba ba a cika ba yin amfani da kanta da kawafuwanta don haka idan ka tafi nan wanda suke da wadata ma kai da kafa kawai in an yanka dabba rami ake abin ne su ai wahala ce a zo a ce a babbake kai da sauransu da wannan da yan uwa nan gaba su bari bari su cin shi ma abin kunya ne a wajensu a ce kana cin kai da kafa to abubuwa ne wanda zamani ne ya yi zamani ya kasance kenan shi kanshi naman ya yi karanci dabobin kuma ba dabobin bane suka yi karanci kenan jama'a ce suka yawaita sai ya zamanto kenan abin ya zamanto ya yi karanci to a wancan lokaci ma kai da kafa ba cin su ba ake to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa kaddara cewa walima ce aka shirya ko kuma abinci ne mutum ya shirya kai da kafa ne kawai ya dafa maza Allah ya ce wallahi inda za a gayyace ne ya ce wallahi da na amsa sai ya ce walau uhudiya ilayya zira'u ya ce inda za a mun kyautar karfata au kura'un ya ce ko kai da kafa maza Allah ya ce laƙabiltu ya ce wallahi da na karba to a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana in dai kyauta ce aka masa ko mun kankanta to maza Allah yakan karɓi wannan kyauta baya da renuwa yana da matukar godiya duk abin da aka bashi a matsayin kyauta ko mun kankantar su to maza Allah ya kan karba to don haka wannan ya kamata mu gane cewa ita kyauta batta da kada kuma ka san da cewa ba kowa yake ma kyauta sai masoyinka duk wanda ya dau abu ko mun kankanta ya maka kyauta to ka dauke shi a matsayin masoyinka ne kuma duk matsayin da Allah ya kai ka ko mai kamallaka na duniya in dai abu aka baka a matsayin kyauta to kada ka rena ka amsa idan baka bukata to sai ka ba wani amma na ka mayar da kyauta ba tare da wasu dalilai ba wannan kwata-kwata bai ya dacewa bai ya dacewa in an maka kyauta in dai babu wani dalili wani dalili wanda yake mai karfi game da mayar da wannan kyauta to baya dacewa duk wanda aka masa kyauta abin da ya kamata mutum ya karba shine wani hadisi da ake yawo da shi na layin rudul khaira illa shaytan shawai ba wanda yake mayar da alkhairi sai shaytani wannan kwata-kwata ba fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bace lalle in an maka kyauta in akwai wasu uzuri to ba laifi kana iya mayar da wannan kyauta kamar yadda za mu iske a nan gaba kamar yadda umar allah ya kara masa yadda so da yawa maza allah sallallahu alaihi wasallama yakan masa kyauta umar sai ce ya rasulallahi ba wani wanda ya fi ni bukata maza Allah sai ya nace mishi akan cewa ya karbi wannan kyauta maza Allah yake ce masa duk abin da ya zo maka ba tare da ka roƙa ba ba tare da ka nuna kwaɗai da zalama a baka maza Allah ya ce masa ka karba in kana so ka yi amfani da shi in kuma kai ba ka wadatu da shi ka ba wanda kake so ka ba wanda ka karba shi ne dai a takaice anan ya ce laudu itu ila zira'i maza Allah ya ce inda za a gayyace ni zuwa karfata wato da aka shirya abinci aukura in ya ce ko kai da kafa da ce da ajamtu ya ce wallahi zan karɓa wannan gayyata ya ce walau uhudiya ilayya zira'un ya ce inda za a mun kyauta ta karfata sai ya ce aukura'un ko kai da kafa maza Allah ya ce laƙabintu ya ce wallahi zan karɓi wannan kyauta idan kaga wannan hadisi da hadisin da ya gabata yana nuna mana ita kyauta ba a rina ta komun kankantar ta da shi wanda zai yi kyauta da shi wanda za a ma kyautar to kar su ga kankantar abu babu manista wahaba min ashabihi shay'a wa qala abu sa'id qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idribu li ma'akum sahama قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفا فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه قال أرسلي به إلي فجاءوا به فهتم له النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم مهرمون وأنا غير مهرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أقصف نعلي فلم, يؤذ فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرت فالتفت فأبصرت فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم هرم فرحنا وخبأت العبد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته فناولته العبد فأكلها حتى نفدها وهو مهرم فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wanda ya nemi kyautar wani abu daga gun abokansa ma'ana ka tambayi abokinka ya maka kyautar wani abu shin yin haka laifi ne ko ba laifi ba ne na halatta ko baya halatta ka ga abu a wajen wani abokinka sai ka ce masa wani ba na abu kaza ko kuma wani ba ni kyautar abu kaza to shine ya ce babu manistauhaba min ashabihi shay'an baban da ke bayani game da hukuncin wanda ya nemi kyautar wani abu daga gun abokansa shin ya yi laifi ko bai yi ba shine nan malam ya zo mana da hadisi na abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su idribu li ma'akum sahaman manzon Allah ya ce ni ma ku kasa da ni hadisi ne mai tsawo wanda abu sa'id Allah ya kara masa yadda suna cikin wani bulaguro sun sauka wata alkariya har ma sun nemi a taimaka musu a wannan alkariya ba a taimaka musu ba sun dan fita sun koma gefe sai ga wani ya zo da maza yana tambayar su yana cewa a cikin ku akwai wanda ya iya addu'a domin mai garin kunama ta halbe shi ana neman wanda ya iya rukiya ya mushi idan aka ce an rukuya shine yin addu'a ta neman waraka ke kunama ta halbe shi a lokacin nan abu sa'id allah ikara masa yadda ya ce eh kwarai kwa mun iya addu'a ta samun waraka amma fa da sharaɗi nawa mi za a biya mu aka je aka yi jinga za a ba su garke na dabobi kankanan dabobi su ne irin su tumakai da awakai aka yi sharaɗin cewa za a ba su garke na dabobi abu sa'i da allah ya ƙara masa yadda ya je ya tofa masa fatiha suratul fatiha take yanki allah ya ba shi lafiya aka ba su wannan garken dabobi suka zo da shi ya zo da su wajen abokan tafiyarsa da ya zo ya ce kun ga abin da muka samu sai suka ja da baya suka ce a'a ba za mu taba ba sai mun isa gida madina mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ce ya halatta mu karba mu karba in ya ce bai halatta ba maza mu dawo musu da kayansu kaga yanda mazan jiya suke da taka tsantsan yadda ba sa gaban kansu sai sun san menene hukuncin Allah game da al'amari shin wannan abu da Abu Sa'idi ya karba ya halatta a karba ko bai halatta ba kuma tare da cewa fa suna da bukatar abu da aka dawo gida Madina suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaji kaji ya rasulullahi ga abin da ya wakana mai gari ne kunama ta halba aka tambaye ma ko wanda ya yi rukiya na ce na iya na je na tofa masa fatiha za Allah ya jinjina ma abu sa'id yake cewa waye sanar da kai cewa ita suratul fatiha addu'a ce ta neman waraka za Allah ya ce to ku raba da ya ce ni ma aka sa da ya ce idribuli ma akum sahaman za Allah ya ce a garken da aka baku ni ma aka sa da ni kaga wannan yana tabbatar musu kenan da halaccin wannan abu da suka amsa to a nan abin da muke so mu gane a nan kaga abu ne wanda yake nasu amma manzan Allah ya nemi cewa shi ma a mushi kyauta kenan a kasa da shi kenan wannan yana nuna ba laifi mutum yakan iya neman kenan kyautar wani abu daga abokinsa amma sharaɗi ya zamanto ka san mutumin cewa ba zai samu damuwa ba in ka tambaye shi kenan da daɗin rai zai iya baka amma duk mutumin da ka san in ka tambaye shi ka kuntata masa ne ka dora masa nauyi ne to na a farko bai ya halatta sharaɗi ya zamanto kenan ka san mutumin ba zai samu damuwa ba sannan hadisi na biyu a baban hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma wata mata daga cikin almuhajirun wanda ita matar wato wa kana laha gulamun najjar tana da wani bawanta kafinta ne an gane ko kafinta ne sana'ar shi shine ya sassaka kata wannan icce kenan wannan sassaka katako da wannan ayi abubuwa na amfani shine ce wa kana laha gulamun najjar wato tana da kenan wani bawa wanda yake kafinta fa qala laha manzo Allah yace da ita muri abdaki sanya bawon ki falya amallana a awadal minbar wato ya sassaka mana itace na mimbari kenan ya kera mana mimbari da zamu ringa hawa muna huduba fa'amara ta abdaha wannan mata ta sanya bawanta cewa ya sassaka ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato katako kenan ya yi masa mimbari fa zahaba fa qata amina tarafa wato ya tafi ya saro wato game da itace waɗanda suke da kirya a tarafa shine wato kirya an gane ko wanda ake shan katako kenan ita kirya ita ce ake sassaka ake turmi da sauran abin da ya shafe su irin turmi da tabarya da sauransu da iccen kirya ake yi asali saboda shi iccen kirya gara ba ta cin shi kuma icce ne wanda sai yi shekara da shekaru da ya komai ba shine ta ce shine ya ce fa za ha ba faƙaƙa aminar ɗarafa sai ya tafi ya saro itace na kirya ya sassaƙe fa sana alahu min baran ya kera ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mimbari falamma qabahu lokacin da ya gama kera mimbarin arsalat ila nabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata sai ta aika ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana sanar da shi innahu qad qaba cewa yaron nata ai tuntuni ya gama qala sai manzan Allah yace arsili bihi ilayya aiko min mimbarin sa a kawo mushi faja'u bihi suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mimbarin fa hata malahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah da kansa ya dauki wannan mimbari fa wa ba'ahu haythu tarawna ya aje shi inda kuke ganin shi a yau kamar yadda shi Sahal ibn wannan Sa'ad as-Sa'idi yake ba su Abu Hazim labari yake cewa kamar inda kuke ganin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya dauko mimbarin da hannun shi ya aje shi anan a takaice a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nemi kenan a kera masa wannan mimbar kenan a nan shi da kanshi ya nemi kyautar wannan na cewa a sassaka masa mimbari ita matar ta sanya a sassaka masa kenan wannan in har ka san shi wanda ka tambaya ba zai samu damuwa to ba laifi kana iya neman a baka kyautar wani abu kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da wannan mata sa bawanki ya sassaka min mimbari ta sa shi ya sassaka aka kawo masa kuma manzon Allah ya karba ya aje shi sannan hadisi na uku a baban hadisin abu da Allah ya kara masa yadda yake cewa kuntu yawman jalisan ma'a rijalin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fi manzilin fi dariki makka ya ce wata rana na kasance ina zaune tare da wasu mazaje daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wani masauki a hanyar makka ma'ana sun yada zango a wani masauki ana zaune ya ce wa rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama nazilun amama ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kuma ya sauka a gaba ma'ana ya yi tafiya can gaba shi manzan Allah ya sauka a wani kenan a wannan masauki da suka sauka maza Allah baya tare da su shi yana can gaba sai ya ce wal qaumu muhrimuna su jama'ar yace suna dauke da harami wa ana gairu muhrim amma yace ni ba ni da harami ni ban dau harami ba amma su duk sun dau harami fa absaru himaran wa hashiyan wato sai suka hango jakin jeji yana kiwo an gane ko jakin jeji yana kiwo wa ana mashgulun akhsifu na ali yace ni ko na shagala ina gefe kawai ina dinke ina famar dinke takalmina takalmina ya cire ina famar dinke shi shine yace wa ana mashgulun yace ni na shagala akhsifu na ali ina dinke takalmina ni ban ga wajakin falam yu'zu falam yu'zinuni bihi yace ba su sanar da ni ba cewa ga jakin jeji ba su nuna mun ba wa ahabbu law anni absartuhu sun so ina ma a ce ni da kaina na waiwaya na ganshi faltafattu fa absartuhu Allah i kaddara sai na waiwaya kawai sai na hango shi a kejeji fa qumtu ila al-faras yace sai na zabura zuwa duki na fa asjartu fa asrajtuhu yace sai na sanya masa sirdi na janyo doki na na sanya masa sirdi sun marakibtu sannan na fure bayan dokin na hau wani situ sauƙawar rumha ya ce bulalata da mashi na ya ce sai na manta su na riga na hau dokin amma na manta bulala da mashi na faƙultu lakum sai na ce da su na wulunin sauɗa wa rumha kuma ya komin bulalata da mashi na faƙalu la wallahi la nu'inuka alaihi bishai suka ce rantsuwa muke da Allah wallahi ba za mu taimaka maka da komai ba za mu meka maka ba bulalar ko wannan ba za mu meka maka ba fagabibtu ya ce sai na fusata fanazaltu sai na sauka daga dokin na sauko daga dokin fa a kastu kuma na ɗau bulalar na ɗau mashin sun marakibtu na koma hawa dokin fashadattu alal himar wato sai na yi sukuwa na bi bayan jakin jeje fa a kartuhu ya ce sai na suke shi da mashina sun maji itu bihi wa kadmata sai na zo da shi tuntuni ya mutu jakin tuni ya farautu shi da na kawo aka hede na hede aka gasa fa waka ufihi ya akulu na kawai suka zo suka taru kowa sai ci yake kowa sai yanka yake yana ci kuma innahum shakku fi akalihim iyyahu wa hum sannan sai suka yi kokonto sun kusa koshi kuma a ce sun koshi kawai sai suka yi kokonto game da cin naman jakin nan da suka yi alhali suna dauke da harami saboda shi wanda yake dauke da harami haji ko umra Allah ya haramta masa farauta kamar yadda nasi yake cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum kuma kamar yadda ya faɗa da yake cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu wa hurrima alaykum mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku mu'minai kar ku kashe farauta halin kuna dauke da harai a can kuma sai ya ce wa hurrima alaykum saydul barri an haramta muku farauta ta sarari ta dokar daji ma dumtum huruma matukar kuna dauke da harari to shi abu katada ya ji ya farauto jakin jeji ya hede ya gasa an zo an ci an ci kawai sai kokonto ya tasu a cikin zuciyarsu yaya suna dauke da harami suka ci wannan nama a lokacin nan ya ce faruhuna wato sai muka taso daga wannan masauki muka yi gaba muka isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa khabba'atu al-abu da mai ya ce ni ko na boye damtsan na jakin tare da ni an gasa kenan gashashen damtsan na jakin sai ya dauka tare da shi sai ya boye sai ya ai fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masaukin da ya sauka fasa alnahu an zalik muka tambaye shi muka ce ya rasulallahi kaji kaji a lokacin da maza Allah ya tambaye su ya ce a cikin ku akwai wanda ya taimaka mushi suka ce a akwai wanda ya nuna masa kamar yadda yake cikin wata riwaya suka ce a maza Allah ya ce to ku ci sai yake tambaya ya ce ma kun min hushe'un akwai wani abu na jakin jejin wanda ya rage tare da ku fa qultu na'am manzo Allah ya tambaya wai akwai wani abu na naman wanda ya rage tare da ku Abu Qatada yace kwarai yace fa na wani tuhul abuda yace sai na meka masa wannan damtse na jakin fa akala ha manzo Allah ya ringa ci hatta na fada ha sai da ya cinye gaba daya wa huwa muhrim alhadi shi ma yana dauke da harami wanda wannan hadisi ya gabata kuma ya maimaitu a nan yana nuna mana cewa idan mutum misali yana ɗauke da harami duk abin da aka farauto na naman daji in dai takanas ba dai shi ba aka farauto kuma bai taimaka ba a wajen horauce wannan naman daji to ya halatta ya ci kaga anan ba wanda ya taimaka ma a bukata da daidai da bulalar shi da mashi kin meka masa suka yi kuma ba wanda ya nuna masa sannan kuma shi takanas ya horauto ne don kanshi ba don su bai horauto don haka suka ci kuma a nan shi ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba ya ci amma in da a ce takanas saboda su ya farauto wannan jakin jeji to baya halatta su ci kamar yadda za mu iske yadda wani sahabi shine as-sa'ab ibn jassama al-laisi ya farauto jakin jeji takanas da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau makamin sa ya shiga ya farauto daji ya farauto jakin jeji ya gasa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ki karba as-sa'ab sai ya samu damuwa sai maza Allah ya kwantar masa da hankali ya ce karka ga cewa ba mu karɓi kyautar ka ba sai domin kasancewar muna ɗauke da harami shi ko wanda yake ɗauke da harami duk abin da aka horonto takanas saboda shi to baya halatta ya ci don haka a nan shi abu da ba don su bai horonto don haka maza Allah ya tabbatar musu da halaccin wannan nama da suka ci har ma ya nemi cewa inda saura aka bashi shi ma ya ci ashahid a nan malam ya zo da hadisin domin wannan gaba da ya ce fasa'alna yake cewa da ya ce faƙalan ma'akun minhu shai maza Allah ya ce akwai wani abu tare da shi tare da ku akwai wani abu da naman tare da ku abu katada ya ce kwarai ya ce sai na ɗauko wannan damtsan na jakin da meka masa maza Allah ya ce ina wannan yana nuna halaccin ka tambayi abokanka wani abu a matsayin a baka kyauta kenan sharaɗi dai ya zamanto ka san da cewa ba za su samu damuwa ba kamar yadda annabi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a mishi kyautar namu kuma aka bashi shine ana yake cewa fa haddathani bihi zaid ibn aslama an ata ibn yasar an abi qatada an nabi sallallahu alaihi wasallam wato muhammad ibn ja'far kenan shine gundar gane ko shine kenan yake cewa fa haddathani bihi zaid ibn aslam yace zaid ibn aslam shi ya bani labarin wannan hadisi daga aba ibn yasar shi kuma daga abu qatada shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waccan hanya tashi daga abu hazim daga abdullahi ibn abi qatada as-salami daga mahaifinsa kenan abu qatada as-salami yasa ko as-sulami nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك